العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba 23 ga watan jumada tsani hijira tana da 1443 wanda ya dace da 26 ga watan daya miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin tufatul hukam والأمناء في الذي يلونا ليسوا لشيء منه يضمنونا كالأب والوسي والدلال ومرسل صوبته بالمال وآمل الكراد والموكل وثاني إن لم ينتسب للأمل وذو انتساب مثله في أملي بهدرة الطالب أو بمنزلي والمستعير مثلهم والمرتهن في غير قابل المجيب فاستبن ومودع لديه والأجير فما عليه الأجر والمأمور ومثله فيما كان فيما عليه الأجر والمأمور ومثله الرأي كذاذ الشركة في حالة البباءة المشتركة وها مجبا وعامل للسئل بالإطلاق وضمن الطعام باتفاق to mu tsaya ko? a saura uku to mu karasa? wal qawlu qawluhum bila yamini wal ittihami ghayra mustabini wa qila min ba'di yamini mutlaqa wal awwalul awlana daman haqqaqa wa harisul hamami laysa yadmanu wa ba'duhum yaqulu bal yudammanu yace wal umana'u dama babin in kun lura ya faɗi hukuncin aro da ajiya da kuma amintattu to yanzu mun zo kan amintattu ɗin wal umana'u amintattu wanda aka amincewa fil ladhi yaluna cikin abin da suka jibinta aka ba su amana laisu li shay'in minhu yadhmanuna bas zamo za su biya komai daga cikin abin da aka ba su amana ba umana din anan zai igo su wajen mutum goma sha bakwai ne wanda kowanne idan aka samu matsala abin da aka ba shi amana din nan ba zai biya ba kaman abin ya bata ko ya lalace ba zai biya ba kal abi kaman uba a dukiyan ƴaƴan shi an bashi amanan dukiyan ƴaƴa sai dukiya ya salwanta ba zai biya ba wal wasiyu haka nan wasiyi shi ma ba zai biya dukiyan da aka ainihin ba da amana a hannun shi dukiyan marayu ba zai biya ba wal dillali haka nan dillali da aka bashi ainihin tallan kaya sai kayan ya salwanta a hannun shi ba zai biya ba amma akwai wani kaulin da ya nuna cewa dillalai in dai ba an amintar da su su ma'ana an tabbatar da aminai ba ne tunda suna da nasu ha'incin za su biya. Wa mursalun ko? Wa mursilin? Wa mursalin ya kamata. Wa mursalin su bata hu bil mali, wa mursalin da abin aikawa su bata hu abotan shi bil mali ga dukiya ma'ana mutumin da aka aike shi da dukiya. Ya aboci dukiya aka aike shi ya je siyo wani kaya. to an ba shi wannan aiken sai wannan dukiyar ya samu matsala ko kuma kayan da ya je siyo kan ya kawo kayan ya bata to ba zai biya ba kaga wannan shine a Hausa ke cewa sautu yawanci zaka ji wai sallami sai a fassara shi da sautu sallami ba sautu bane sallami kasuwa ne bambancin sallami da wannan shi sautu wani gobe zaka je kasuwa eh to da Allah ga sautu na kaga za ka ɗauki kuɗi ne ka ce ka siyo min abu kaza ko in ya je bai samu abin ba zai dama da kuɗin ka wannan kaga sautu kenan kaga an aike shi ya aboci dukiyar ya je ya siyo ma abu to wannan in ya bata ba zai biya ba amma shi sallami ciniki za ku yi wani da Allah ina son littafi tufa me kaza me kaza irin wannan a nawa zaka ka min guda nawa kake so guda ɗari ya ce to zan kama akan dubu biyu sallami kenan ba kaga yanzu babu littafin ba an yarda ku yi cinikin dubu biyu dubu ɗari biyu eh to shikenan ga kuɗin in ka ba shi kuɗin yanzu ka sayi wannan littafin ne a wajen shi yanzu ba kuɗi kake bin shi ba ba aikin shi kai ba ka siya ne in lokaci ya dole kama yana tashi a nan barayi suka kwace kuɗi ba ruwanka kuɗinsa suka kwace dole ya biya ka kayanka kaga bambancin sallami da ainihin sautu to shi wannan wanda aka aika ba zai biya ba wa aminul kiradi hakanan ma'abocin ko mai aiwatar da ainihin jari mutumin da aka bashi jari sai wannan jarin ya samu matsala ko aka yi asara ko kuɗin ya lalace ba zai biya ba wal muwakkali hakanan abun wakilcewa kaga wajen jari din nan so da yawa yanzu mafi yawan rikici ba ma na banki ba ko anan kasuwa rikicin da ake samu wai zaka ɗauki kuɗi ne fa ka ba mutum jari amma kuma in an samu matsala ka zo kuna rikici wai sai ya biya ka sai zai biya ka duk lokacin da ka ba mutum jari ai kai ma kana samun amfani a cikin wannan kuɗin kuma mutumin mutumin da ka bashi din ai ka amince mar ne yasa ka bashi wannan kuɗi saboda haka tun farko ma yana da cikin sharɗai na ba da jari babu biya akan wanda aka ba in ko kai da sharaɗin biya ma zai mu ce wannan jarin ya ɓaci a biyar ma da kuɗin ka kawai saboda haka wanda aka ba wa jari in abu ya samu matsala ba zai biya ba sai dai in an samu ya yi sakaci ko ya yi ta'addanci wani muwakkali da wanda aka wakilta ka wakilta shi ya siyar ma da wani kaya kayan ya bace ba zai biya ba ko ya siyar kuɗin ya bace ba zai biya ba ko ka wakilta shi ya karɓo ma kuɗin ka a wajen wane ya je ya karɓi kuɗin a wajen wane sai kuɗin ya bace ba zai biya ba duk umana ne sai dai a nan wajen karɓo kuɗi malamai suka ce kana da damar shi ɗin kam ba ka da damar ka sashe biya amma kana da damar tuhuma wanda zai karɓo kuɗin yanzu ka aika juyin malam ibrahim akwai kuɗin hayanka dubu ɗari biyu zai karɓo kawai kama ni malam abdullahi ya kudin nan ne nawa ya ce wayo alhaji sai dai ka hakuri wallahi wannan kudin na karba a nafik aka zari shi ka wakilta shi amini ne ba zai biya ba amma shi malam ibrahim din kana da daman tuhuman cewa watakila hada baki kuka yi saboda haka sai ka ka shaidu akan ka bashi kudin in ya kawo shaidu ya kubuta an ba wakilinka in bai kawo shaidu ba ka ga tun farko kenan kai ba da kuɗi ne yanzu kana tuhuman bayar wanne ba wai ya ɓace hannun wakilinka ba saboda haka kana da damar wannan tuma. E zai yi. In an tafiya sai tafiya ba? Aha. Ya ce, wasani'in haka nan mai sana'a wanda lamyanta siblin amali bai kafa kanshi don aikin ba ya dai iya aikin amma ba wai yana aikin ne musamman ba kawo shi aka yi aka ce mun gaba ka iya shi shana ba eh to ga mu ga kaza ga kaza ka zo ka gogoge mana takalman nan shi kenan aka bar shi da takalma yana gogewa aka sace takalma ba zai biya ba tunda ai ba wai ya kafa kanshi a gurin ne aka zo aka same shi ba akwai bambanci tsakanin mai sana'an da ya kafa kanshi ka kawo kayanka wannan in kayanka ya bata yan abin da zai yi a boye ne sai ya biya in ba shi da shi shi yasa yake lam yantasib lil amali in bai kafa kanshi domin aikin ba to wazunti sabin wanda ya kafa kanshi din ma domin aikin ka kawo aikin wurin shi shi ma misulu kwatankwacin wannan ne ba zai biya ba amma shi da sharaɗin fi amalihi bi hadratin dalibi cikin da ya aiwatar da abin a ainihin halarcen shi ne karan yanzu misali tela ne ka kawo mar kayanka ka ce da Allah ina son kayan nan ojanti yanzu ya ce zai samu zauna ka zauna yana cikin yanka sai a ce gobara gobara da kai da shi din gaba ɗaya kuka fita kashe wuta kuna dawowa an sace kaya ba zai biya ba saboda mai dama ai muna tuhuma wata kila boyewa yanzu ka ai ba wani tuhuma tun da gaba ka abin ya faru yawwa har ma wasu malamai suna cewa an ka gaskata ma ba zai biya ba yanzu misali ka kawo kayan ka ɗinki ne sai goma shi kenan sai aka yi gobara a area ka zo karban kaya sai ya ce wallahi ana jira da kai hakuri kaga abin da ya ce wallahi ni ma na ji labari gashi ga tun na ji labarin abubuwan da ya babe har ka jajanta har kuma ka ce biya ce ba zai biya ba tun da ai kayan da abin ya faru dama ai tuhuman wata kila ya koye ne tun da yanzu kayan da gobara aka yi to ya lafiya yawwa aw bi manzili ko kuma ya dauki mai sana'an ya kai shi gidan shi ne ba ana haka ba ka dauki telan ka kai gidanka ko makerin kowa ya ce zai ma aikin a gida to yanzu a gida duk abin da ya faru ba zai biya ba wal musta'ir mai karban aro shi ma misilin kwatankwacin su ne wal murtahin da mai ainihin karban jingina amma su wayannan biyun fi gairi kabilin magibi cikin abin da ba zai yiwu a boye a ce ya bace ba kuma ba su yi ta'addanci wajen ainihin halaka abin ba ba za su biya ba fasta bin ka bayanar da haka yanzu misali ka bashin jinginan filin ka bypass ka karbi ainihin bashin miliyan biyar kawai sai aka zo aka yi rubokin din filin ko aka zo aka yi wani abu da ya faru sai fili ya salwanta to yanzu ba zai biya tun da ai ba irin abin da za a boye a ci ya halaka bane tun da ai filin ainihin shi yana nan gashi kawai wani abu ne ya faru sai dai in an duba an ga da sakacin shi ko da ainihin ta'addancin shi ba a halaka wannan abin shi ne za a ce zai biya haka shi ma wanda ya karbi aro wa mujawun da wanda aka ba wa ajiya da dai a wajen shi shi ma dai ba da shaida aka ba shi ajiyan ba yace amiyar ma ba zai biya ba ko yace ya halaka ala ayi halin ba zai biya ba wal ajiru haka nan dan suri fi ma alayil ajru cikin abin da za a ba shi lada shi ma ba zai biya ba wal ma'amuru wanda aka umurta da daukan kaya ko ya sarrafa wani abu sai abin ya lalace ko ya bata a hannun shi ba zai biya tunda umurtan shi aka yi wani eh dauki abin nan kai abu kaza ko ka kai wuri kaza garin dauka abin ya lalace ba zai biya ba shi yasa ma ake cewa wai yanzu misali idan ka zo shago nawa ne handset din nan ta ta da ki dauki ka duba mana ai sai ka daddan na kai me duk abin da izini aka ma kana ciki ya samu matsala ba za ka biya ba amma kana zuwa na amma ne Ibrahim ka ga idan sai dinke ka dauka ba tare da sun ce ka dauka ba sai ka daddan na ka sa ta wani waje ko ka fasa wani abu sai ka biya duk abin da aka ma umurni a tsakanin wannan umurnin da aka ma wani matsala ya faru ba za ka biya ba amma abin da ba a ma umurni ba za ka biya wa misluhu ra'i kwatankwacin shi mai kiwo mutumin da aka ba wa kiwo idan dabba ya mutu ko ya bata ba zai biya ba shi ma mai kiwo sai dai in ya yanka ma ya kasa yanka ba zai biya sai dai yankawa ya ciwo kanshi wannan zai biya wai a jeji ne ma ya same shi rasa yadda zai sai kama wani dan ainihin dan dan dan taure ya yanka ya gasa ya ci wannan kan dole zai biya tunda ai ba kyauta yake ma kiwon ba kaza haka nan zu sharika wanda yake abokin tarayya sun hada kuɗi suna kasuwanci to duk wanda yau shine da fita sai kuɗi ya halaka hannun shi ba zai biya ba fi halati bida'ati mushtarika a halin lokacin da ainihin tarkace ya zama abun tarayya na su biyu ne wa hamilu lisikali duk mutumin da ya ɗauki ainihin kayan nauyi aka ba shi kayan nauyi ya kai wuri kaza ko a bayan shi zai ɗauka ko a kan shi zai ɗauka ko a wani dabba zai ɗaura ko a jirgin ruwa an dai ba shi kaya za a biya shi ya kai wuri kaza sai wannan kayan ya bata ba zai biya ba wannan bin itlaqin mutlaqan ma'anan itlaqin nan ko a kai zai ɗauka ko a baya zai ɗauka ko a ainihin abun hawa zai ɗauka ba zai biya ba amma sai malaman malikiya suka ce wada mina da'ama bittifaqi idan abinci ne zai biya ittifaqan saboda me saboda lalacewar zamani ba abin da aka fi cuta a cikin irin abinci wani lokacin ma mutum yana cikin tafiyan zai zo da Allah wani eh bari in dan baka bunan mu ne ya jefa bubi kawai ya wuce da ana abinci din ba abin da ya fi saukin ha'inci a ciki kamar wannan saboda haka mai ɗaukar nauyi in abinci ne ya batar sai ya biya saboda wannan tuhumar na cewa suna da yawan batarwa wal qawlu qawluhum dan ko yanzu idan kana zuwa kasuwannin ƙauye wajen sayar da abinci ba inda ni dai asali na aka fi ha'inci irin wannan gurin dan akwai lokacin da muke zuwa aunan aunan wake da irin su shinkafa da me idan ka je ba za ka tsaya dan baka tsaya ba mai awun zai cuce ka zai zuba ma 37 ko da 8 zai ce ma 40 ne za ka tsaya dole ka irga in ka tsaya ka irgan ma za ka tsaya a kai sai ka kira mai dinki ya dinki idan kayan yana da yawa yanzu ba gashi ka jera kawan buhu goma gashi nan fa kana gani kana gurin gashi ka kira mai dinkin kana kauda kai sai ya ce mai wajen wane eh sai kwashi kwano ɗaya ce kwano na ɗaya ya zubar akan baje ya ci gaba da ɗinki in ya zubar mar to wai yanzu ya zubar mar in kana sayan naira dubu dubu ne to in ya zo dama yana zubarwa yana lissafi yana zubarwa yana lissafi an gama ka zo ka kwashe ka tafi sai ya zo a yi lissafi kwano nawa na zubar kwano kaza ne dan ma a ci rikici a cuce shi sannan ɗari biyar biyar ne sai a bashi ko ɗari biyu ko na abu shi ke ne ya karɓa ya tafi a gani dole ne kawai duk inda ka ɗan motsa sai ka an cuce ka a gani shi yasa suka ce kawai ban da mai abinci aha shine wadun mina ta'amu bici ba wal qawlu qawluhum bila yamini to wayannan da aka ce ba za su biya ba mutum goma kamar sha shida da muka irgo zuwa sha bakwai da na gaba wal kaulu kaulu matukar in suka ce abin halaka ya za a karbi maganar su bilayani ba tare da sai sun rantse ba wal ittihamu ghairu mustabili amma fa idan fa ba bayyanar da tuhuma ba in akwai tuhuma a kowanne ana tuhuma wata kila ya yi son zuciya ne ya ce ya bata wannan dole sai ya rantse amma ba a tuhuman shi amintacce ne ba sai ya rantse ba wakila min bari da mini mutlaka wasu kuma suka ce a kai an yadda amintattun ne amma za a gaskata su ne bayan rantsuwa mutlakan saki ba kairiwa ko ana tuhuman shi ko ba a tuhuman shi amma yace wal awwalu magana na farko wanda sai inda tuhuma ne za a rantse al aula shine magana mafi cancanta la daman haqqaqa a wajen wanda ya kake magana wa harisul hammami mai gadin gidan wanka laisa yadmanu bai zamo yana biya ba ga abin da ya bata a gidan wankan ya zauna yana karɓan kuɗi kuna tuɓe kayan ku kuna ajiyewa ku shiga wanka ku fito kowa ya ɗauki kayan shi kawai ka fito an sace ma takalmi ko an sace ma riga ko an sace ma me ba zai biya ba shi ma ai amintacce ne wa ba'dhum amma sashin malamai ya ƙulu ya ce bal a ami gadin gidan wanka ya zama dole sai ya biya
ko waje ba zuka ne eh take ayyan kamiya